الناظم رحمه الله تعالى وإن راعيته قولا وفعلا وتاجرت الإله به ربحت فليست هذه الدنيا بشيء تسوءك حقبة وتسر وقتا وغايتها إذا فكرت فيها كفيئك أو كحلمك إذ حلمت سجنت بها وأنت لها محب فكيف تحب ما فيه سجنت وتطعمك الطعام وعن قريب ستطعم منك ما, ما فيها طعمت وتعرى إن لبست لها ثيابا وتكسى إن ملابسها خلعت وتشهد كل يوم دفن خل كأنك لا تراد لما شهدت ولم تخلق لتعمرها ولكن لتعبرها فجد لما خلقت وإن هدمت فزدها أنت هدما وحصن أمر دينك ما استطعت ولا تحزن على ما فات منها إذا ما أنت في أخراك فزت فليس بنافع ما نلت فيها من الفاني إذا الباقي حرمت ولا تضحك مع السفهاء يوما فإنك سوف تبكي إن ضحكت وكيف لك السرور وأنت رهن ولا تدري أتفدى أم غللت وسل من ربك التوفيق فيها وأخلص في السؤال إذا سألت وناد إذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذو النون بن متى ولازم بابه قرعا عساه سيفتح بابه لك إن قرعت وأكثر ذكره في الأرض دأبا لتذكر في السماء إذا, ذكر إذا ذكرت ولا تقل الصبا فيه امتحال وفكر كم صغير قد دفنت وقل لي يا نصيح لأنت أولى بنصحك لو بعقلك قد نظرت تقطعني على التفريط لوما وبالتفريط دهرك قد قطعت وفي صغري تخوف المنايا وما تجري ببالك حيث شخت nan daga wannan baiti na 45 mala ci gaba da bayani na taujihi ga zargin duniya mala ce falaisat hadhihi duniya bi shay'in wadda duniya ba bakin komi take ba walaisat hadhihi duniya bi shay'in domin halinta da su uka hitbatan wata surru waqta dan me take ba bakin komi ba domin za ta nuna na maka lokaci mai yawa sannan sai ta dan je maka dan lokaci kadan ta su uka hiqbatan ta sa maka bakin ciki da muni tsawon lokaci sannan kuma me sai wata surru waqta sai ta dan ji ma dadi kadan me yadda din take da shi sa ce ba bakin komi take ba ko da a ce akwai wani abu na dukiya ko na daɗi yau daɗi gobe ba daɗi yau daɗi gobe ba daɗi yau daɗi gobe inda a ce wani abu ce ba sai ta zama kullum cikin daɗi ne to ba bakin komai take ba saboda yau daɗi gobe ba daɗi hikmatan ma tsawon lokaci sai ta sa maka ba daɗi amma ɗan lokaci kaɗan kuma ta ji maka daɗi falaisat hadhihi ad-dunya bi shay'in tasu'uka hikmatan wa tasurru waqta fa ghayatuha ƙarshen duniyan ƙarshen ta kawai iyakacinta iyakacin duniyar idza fakkarta fiha idan kai nazari a cikin duniyar ka fa'ika kama inuwa kace inuwa inuwa tana da wama inuwa ta da wama yau ga inuwa nan kana ya jima tsakiya babu da malaita babu haka inuwa take tana gushewa to duniya kama inuwa ce eh ka fa'ika kama inuwa kace inuwa aw ka hulmika idh halamta ko in halamta ko kawai mulkin ka take duniya kawai mulkin mulki kai mawarkin kana da miliyan ɗari kana ta murna cikin kwana sai ka tashi sai hannun jijjimƙe ba kun yaya ta banza shi kenan haka duniya take duk wani wanda kenan yana jana jin daɗi ko sha da ƙarfin jiki ko sha da kuɗi ko sha da mulki da ya mutu sai ga kamar mulki ne shi kenan an wuce ko nan duniya Allah ya amshe sai ka mulki ne ba komi shi kenan ba komi eh fa asbaha yuqallibu yadda kaffai kenan kai nan ba komi ga hannunka shikenan to duniya kawai mulki ne ba komi bace ba ba komi bane shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi darginta yace ad-dunya law kanat ad-dunya tas'ani la janaha ba'uda lam yusqi al-kafira minha sharbata ma da duniya ta kai kimar hekin saburo ba sabaron ba hekin shi da wajen Allah ta kai haka nan da kahiri Allah ya bashi komai ba to kenan duniya ba ta kai saburo ba wajen Allah ba ta ma kai kai ga saburo ba bal ma ba ta kai kashi ɗaya cikin uku ga saburo ba ba ta kai komai ga saburo to shi sa duniya ba wani abu bace ba komai bace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa kamar yadda zamu gani a bayatar da hadisi na gaba shi duniya a matsayin shi na duniya kamar misalin matahi ne sai zo samu inuwa sai tsaya huta idan wani tsaya ina huta haka gabai nan wurin da tsaya bai tsaya ta dauke shi gida ko wani abu duniya ba nuri bace so jinta biha wa anta laha muhibbun kai an sa ka kaso a cikin duniya kamar nan cikin duniya kake kai musulmi kai mumini nan kamar kana kaso ne kai kurkuku kake sulluru kake kamar gidan yari ne gare ka su jinta biha da duniya an kama kaso wa anta laha muhibbun kuma kana son ta duk da haka ai manzo Allah ne ce a duniya sijinul mu'min ko bulala da aka zane ka ga da ita me yana so gare ta to balle duniya ciki an saka aka kaso an sa kaso cikin kuma kana son ta to fa kaifa tuhibbu ma fihi sujinta ta ya kake son abun da an kama kaso da shi abun da aka maka uquba da azaba da shi me me yana so gare ta sujinta biha wa anta laha muhibbun kai an sa ka kaso a cikin duniyar nan kuma kana son ta to fa kaifa tuhibbu ma fihi sujinta ta yaya kake son abin da an ka saka kaso ciki dan shi musulmi duniya kaso ce gare shi ina take jin dadi aljanna lahira zai samu aljanna san ne hutu kahiri kuma nan duniya shi nan kamar aljanna shi ce shi abba san barinta to amma lahira da kahiri kaso ce gare dan wuta za ta shi idan kaga in ma kahiri ya dan so duniya dan sai a ce dama shi bakin guri shi nan ne duniya bai da guri lahira amma kai da nan duniya ba wurin walwala bane gare ka ba wurin walwala bane dan duk wani abin da yake sabo ne an hana ka shi abin cutarwa an hana ka ba a barka ka yi wani abin sabo da wani banna da sauransu ba ka ga ba wani abin walwala ciki to shi yasa kuma kai ka san duniya nan da kai jarabta ciki da kai ibtila'i da kai waye kuma yan kwanaki kadan ne to shi yasa sai zama mai ta yaya zaka sota a wanga hali da take ciki na maka kasu a cikin fa kaifa tuhibbu ma fihi sujinta to duniya wa tut'imuka at'ama tana baka abinci lalle din duniya kana cin abinci kana cin to kana shan hura kana shan mangoro kana shan lemu amma wa an qaribin amma nan kusa satat'amu ma minka ma fiha ta'imta sai ta canye duk abin da ka ci gare ta ko ba ka ba eh kai ka to ka koshi kai kiba ko jiran ka take a sa kasa ta canye kayan yaya ba wani fa'ida ba wanda an suke baka kaga sai ta amshi kayan eh tut'imuka at'ama tana ciyar da ka abinci وعن قريب أما لن دكسا ستطعم ستطعم منك ما فيه ما فيها طعمته duk abin da kace sai ta canye sai ta amshi ka gani idan ka bashi ne kake ta kwasa maka amma ka gyara lahiyar ka karatu da neman ilimi da addini da imani da takawa kaga wannan aika kake bai bai tsaya duniya balle ta canye shi ka aika lahira ne wannan shine mai wayo kenan wa ta'ara illa bistalaha thiyaban in ka ɗauki duniya ka sa kaya da ita to sai ka zama tuɓe duk wanda ɗauki duniya a matsayin tufafi sai ta zama tuɓe ya zama zir bai da komi dan ita tufafinta ba tufafi bane abinda tufafi tsoron Allah o tufafi na tsoron Allah da takawa da ilimi su tufafi domin ko da bayan ka za su ja maka yabo da alkhairi da da kalmomi masu kyau amma duniya in ka biye mata tufafinta ɗaya ranar take ke ce ma shi shi ke zubi yanzu tufafin duniya ba wani abu bane in duniya ta ba riga da wando to ta baka mulki ta baka kuɗi da ranar tsakiya sai su kare shikenan ko kuma kai ta muka mutuwa duka da haka ta hidda ma komai da komai to shine wata ara illa bista lahasiya ba in dai ka sa kaya da duniya to kam sai ka tsaya zira sai ka tsaya tube sai ka tsaya santir aha sai ta tona shi sai ta fallasa shi shine ma'anar shi wa tuksa in malabisaha khala'ta to kuma in ka tube kayan duniya to za a maka kaya kai za kai ne za a tufatarwa eh yana duk wanda ya bantar duniya sai ya huskanci karatu da addini da ilimi da taqwa da imani da ayyukan alkhairi to wannan shi an mai ruhin asiri shi an mai ruhin asiri dan saboda mi ko bayan ya mutu asirin shari'a shike wajen Allah bai samu matsala ba da sauransu har shi aljanna kaga karshen karshen kaya kenan tuksa eh daga kiswa ne tuksa za a tufatar da kai kai za a sama kaya in malabisa halakta ainihin kai yadda kayan duniya dan sai a baddala maka wanda ya alkhairi ka yadda kayan duniya me kayan duniya kwaɗayan mulki kwaɗayan duniya kwaɗayan kuɗi kwaɗayan wane ne kwaɗayan matsayi kwaɗayan kaza in ka zub da wannan ka fuskanci mi gyaran ranka da ilimi da addini da imani da taqwa da tsoron Allah to wannan sai shi ku Allah sharuha maka kayan da sun kai na wa'ancan ko ba ka ba wa libasu taqwa zalika khair ko wannan shi وتشهد كل يوم دفن خل كأنك لا تراد لما شهدت كل كان غنى أنا تربط يا مصويك أبوكي كل كان غنى وتشهد كل يوم كان حضرت كل دفن خل أنا بني أنا تربط مصوي خليل خل شين خليل خل المرء على دين خليله جو اتخذ الله إبراهيم خليلا خليل خل جو تو كل كان غنى أنا تربط إيه masoyi ko ba gani wata dan kai kanka ma za ka ka turbude ka danne dukkan wannan bai zama ka wa'azi ba ka annaka la turadu kamar kai banda kai cikin mutuwa lima shahidta a cikin wannan ka kai ba anayin ka ya ta ta dauki wannan masoyi naka ta dauki wannan ta dauki wancan ta dauki wancan kun kai ka gani ka wanda ya banda kai ciki kamar kai ursu je kake tana yiwa ba yi kai da kai kai hadda kai kai ma za a zo gare ka to me yake mata ka dauki izina kenan bunde da ake yi kana gani ana turbuɗe masoyanka to hadda kai ciki hadda kai ciki ko tashhadu kulla yawmin dafna khillin kullun kana gani ana turbuɗe masoyi ka annaka la turadu lima shahidta kamar dai kai ba za a zo wajen ka ba kamar kai banda kai cikin abin da kake ganin nan to tun da hadda kai ya kamata ka shirya ka kimtsa ka wata zawwadu ko to me guzurin da za ka yi fa inna khairaz zadi attaqwa tunda ka san ta ya zaka yi to kai guzuri guzurin da zaka yi ba wata babbar rigidari da ka samu ba ko wata babban abu a'a nan wurin wani abu bai sai takawa da tsoron Allah da aiki alkhairi da ilimi mai amfani mala ce walam tukhlaq lita'muraha walam tukhraq wa tukhlaq lita'muraha ba halacce ka dan ka tsaya ka raya duniya ba a kai ka tsaya ne ka raya ta abada inna mala ce walakin sai dai lita'aburaha dan ka ketara duniya gada ce kawai ka zo ka bi ka wuce lita'aburaha dan ka ketara ne walam tukhlaq lita'amuraha ba halice ka dan a barka nan duniya ka tsadin din ka rayata ba a'a kawai kan halice ka dan ka ketara ka wuce ka sai ina ka sai matabbata kowa na da gidan gaskiya ina da gidan gaskiya lahira ko barzahu can za ka je to saboda haka fa jidda kai da gaske ai mu dami jiddi ko kai kai da gaske ba wasa wa jidda lima khuliqta ka sa kokari da gaske da himma dan saboda abin da karce ka dan shi shine mi ibada da ketarawa ka wuce ta ba nan an ka kowa ba ya zo da ya tsaya da wurin ba ko cewa an kai a barkaran duniya kai kare kana so ba ta gyara ka kenan dole kowa mutuwa zai tsaya da shi da za a bar mutum shekara ɗari biyu kai yana yi wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq ko nan kusfa fil khalq sai ka zama baka ji baka gani baka ganewa baka tashi baka karhi nan kake hitsa nan kake gashi wannan wake son wannan to tun da ka san wucewa za kai to i sauri shi an hisa annabi ce mai kun fi dunya ka annaka gharibun ka zan ka bako ne kai bako ne ka zo ka wuce aw ma abiru sabil ko ko ka zo ka itara ka wuce yanzu misali mutum ya taso daga maradi yana gauga zai je bararo ko da zo da ƙoro sai tsaya na sai birgi an ka buga mai an sima ka buga mai birgi an ka waye mi da ka gida to mi da ka shi a saboda wuce zan yana so dan gida ya da cewa kai ma ka ci ka je can garin ko kuma ka je inda zaka nan wuce ne fa zaka ka tsaya kana wani birgi kana wani waye waye hakan ne ko hakan shi yasa manzo Allah ce mali wa dunya ina rana da duniya ma ana wa dunya illa karakibin istadalla tahta shajaratin kawai ni ina rana da duniya ni da duniya kawai misalin matahi ne yana cikin bulaguro sai iski icce dan tsaya shi huta yanzu dai ya bada gida na shi ba wani ko kayan shi da kwanciya kowa ya kimtsa ya san gobe kana ya mutuwa jibi kana ya mutuwa gata kana ya mutuwa kana ya mutuwa sati mai zuwa kana ya mutuwa sati mai zuwa to ka shirya tunda ba ka yi harkar ka mutuwa amma kana ya shiryawa ko ba ka ba shi sa mai hankali wagga duniya ki ya dauke ta kawai gada ce gada ka kata ka keta da kauci shi kin babu na yasa annawawi rahimahullah a cikin muqaddimar shi tariyadu me yake cewa inna lillahi ibadan futana طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا شكرا يتي إن لله عبادا فطنا اللي ألا شنا بايو ما سحن كده cikin bayan Allah akwai bayu na musamman masu ne masu hankali mini hankalin nasu tsallaƙun duniya sun saki duniya su ne ai malam farko ce a batta talaka hal aqiyasu batta masu hankali sun sake ta saki uku to tallaqu duniya masu hankalin nan masu wayo sun saki duniya sun sake ta keje na sake ki saki uku duniya sun saki duniya saboda mi wa khaful fitana dan sun tsorace fitina dan duniya fitina ce mutum ya waye gari musulmi kamin mare ce zama kahiri da mare ce ya zama kahiri ya musulmi ne ya kawar da musulmi imanin shi kamin sa ya waye gari kahiri can da mai imani mai sunna zan dan bid'a da yana da ilimi ya hardace ya mance ya dawo jahili ba fitina ba ce to sun ka gano to me ke sanya wannan fitina duniya mutum ya aure kuɗi ya aure mulki ya aure siyasa ya aure waye sai ya waye gari babu imani cikin zuciyar shi sai ya waye gari da akwai gemin shi ya sassaki ya sassaki ya rage shi da ya da qur'ani sai ya mance me yasa kuɗi shagalatna amwaluna wa ahluna to duka da suka tsoron fitina tsallaqud dunya wa khaful fitna mi ya kai su ga wagga sakamakon na sake ta mi sun kai sai suka yi wani mukaddima can ba sai suka samu sakamako nazaru fiha sun kai nazari suka kalli duniya suka yi nazari da kyau sai sun ka samu sakamako falamma alimu sun ka gano cewa annaha laysat li hayyin watana ba gidan mai rai bace ba ka tsayawa ka gidanka ba garin ku bane ba garin ku ne bi ne zaka ka wuce ba garin ku sun gano ba garin su bane mi sun kai to sai suka dauke ta a matsayin teku ja'aluha lujjatan kamar misalin ruwa ne yanzu ka cikin balaguro sai ka samu ruwa ga su gabanka ya za ka yi sai ka nemi jirgi ka ketara ko ka tsora icce ka taka ka wuce to sai suka sanya duniya a matsayin ruwa ne dama Allah ya sha buga misalin duniya da ruwa to ja'aluha lujjatan suka sanya duniya a matsayin ruwa ruwa to sai su yaya wattakhadhu salihal a'mal fiya sufuna sai suka dauki ayyukan alkhairi a matsayin jirgin ruwa su taka aiki alkhairi ka ketara su kenan ya sallah ya azumi nemi ilimi ya karatu ya harda qur'ani ya hadisi sai wannan ya taimaka maka wuce duniya sai ka samu ƙetare shiga lahira cikin ayyukan alkhairi su ne ayyukan ibada da ilimi da addini amma duk abin da ba shi ba duk wani mulki duk wani duniya duk wani matsayi da mukami da kuɗi kamar matsayin ka ɗauki misalin wani kyalle ne ka shimfiɗa saman ruwa ka ce ka ƙetara zai ƙetara ka sai ka shige zama duniya haka in ka ce ka ya kamata haka lubce ka lalace ka halaka fitinar same ka kenan shine mutum lam tukhlaq lita'muraha walakin lita'buraha fajidda lima khuliqta wa in hudimat duniya idan an rubuta ta to fazidha anta hadman kai ma ka ƙara rubuta ka rushe ta dan muna ma rusa sace wa hassin amra dinika mastada'ta ka gyara al'amarin addinin kai bakin gurgudu kai kula da addininka ko ka kula da addininka saboda in dai addinin kana gyare to duk abin da ka rasa ba kai asara ba ai sai ya faɗa mun haka nan ko walai sai durruka al-iqtaru shay'an idza ma anta rabbaka qad arafta talauci bai cutar da kai idan dai ka san Allah ka ba matsala talauci tai zai ya barka in dai Allah ka rike ibadarka ka aje zangon ka wajen bautar Allah wajen da'a to wannan talauci bai cutar da kai mala ci gaba da cewa wala tahzan ala ma fata minha kakkai bakin ciki ga wani abu na duniya da kauce ma ka nemi wani matsayi ka rasa in dai duniya ce kakkai bakin ciki ka nemi wani kasuwa ko kuɗi ka rasa in dai duniya ce kakkai bakin ciki ka nemi auren wata mata ka rasa ba duniya ce ba kalita kawai me zaka yi in kakkai bakin cikin duk abu na duniya in ka rasa shi idza ma anta fi ukhraka fuzta idan dai lahirarka ka same ta in dai ka samu lamarin lahirarka ba ga qur'ani kana harda ba ba ga ilimi kana yi ba ba ga maganu makawata ka sani ba ga sallah ka rike ga azumin nafila kana yi ga kaza kaza to duk abin da ka rasa bayan wannan ya ta taya shine mun gane ko shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam an bashi zabi na so ya zama sarki mai mulki manzo yace a ya zama dai annabi manzo saboda duniya ba ta abubace ta abubace ya mutu kuma haka bai tara wata taska ba bai tara wata mangaza ba balma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya mutu an ba an biyo shi ya ba da kayan shi jingina shikenan abinci aka bashi ba da jingina hannunka gurinka ka tara ka tara gobe wace ma za ka rayu gobe ka tara wajen miliyan guda wa ba kwanakin cin su kana da su sai ka mutu gaban ka bar su wani gurin gaba idan kai gaba Allah ba zai baka ba a diya da war diya na da wadata diyanka Allah ba zai ba su ba bai baka Allah bai ba su yanda Allah ci da kai Allah zai kasa ci diyan naka ne kawai ka damu da gyara addinin ka diyan ma in kai ibada za su gyaru magabata suke cewa iyansu in suna so su gyaru kawai su suke gyara kansu ibada suke da addini eh wani magabaci ke ce ma dan shekara yaro na ina tashi in ƙara sallar dare in ta yi dan saboda kai ka gyaru sallar dare yake ƙarawa ya ƙara dan dan shi ya gyaru dan saboda ai Allah ya nuna in mutum salihin bayu ne bayawa ne Allah ne tsare mishi diyan shi wa kana abuhuma salih wa amma al-jidaru fa kana li ghulamayn yatimayn fi al-madinati wa kana tahtahu kanzun lahumma wa kana abuhuma salih da uban sai zama na kwarai Allah ya tsare musu dukiyarsu da halansu ba su tozarta ba sa'annan kuma Allah bai tozarta mutanen kirki wa huwa yatawalla salihin duk mutanen kirki Allah ke jikin lamarin shi to kaga in danka mutanen kirki ne to ba zai tozarta ba in mutanen banza ne ba ai an maka bar shi bai da kodala ko ba ka shi yasa kai gurin ka yara ko diyanka ko wani waye wannan shiri shirme ne shirme ne kan mutum ya damu da wannan wala tahzan ala ma fata mina kenan duk duniya abin da zaka rasa in ma lamarin duniya ne ko abin da shahi addini ko ibada in dai duniya ce ka rasa la tahzan kake bi gaci idza ma anta fi ukhraka wuzta falaysa binafi'in ma nilta fiha min alfani idza albaqi hurimta duk abin da ka samu min ma nilta nala yanalu nailan falaysa binafi'in bai amfaninka min ma nilta fiha abinda ka samu na duniya min alfani cikin abin da ke karewa bai nan amfani idza idza baqi urimta idan ka rasa ko an hana ka ka rasa abu mai tabbata ni amiye mai tabbata eh da'a da addini da ibada wal baqiyatu salihatu khairun li rabbika thawaban wa khairun amala ko ba ka ba ayyuka na alkhairi da ibada da tasbihi da karatun qur'ani da harda wannan shine albaqi wallahi in ka rasa wannan babu abin da zai amfani ka na duniya da ka samu babu babu kenan mutum ya yi kokarin samun abin da ke tabbata mutum ya samu abin da ke tabbata shine ya yi mishi ya ta ta kokarin samun abin da ke karewa babu abin da zaka samu duniya wanda ba zai kare maka babu ko mi kare maka shi illa ya ce tana kauce maka in karin jiki ne kana rasa shi in kuɗi ne suna karewa in gidaje ne suna karewa in shanu ne suna mutuwa in raƙuma ne suna karewa ko mi karewa yake kai sarki ne matsayi gare ka shugaban kasa da ranar kiri-kiri gaban kuma za a hidda ma riga ko ba ka ba yanzu shi yasa aka ce maka duk abin da ka samu duniya in dai ƙara sana'a na ƙwaran to wallahi tallahi bai maka amfani ai can haka yace yace walaysa bi jahilin fi an-nas mughnin walau mulku al-iraq lahu ta'atta jahili ba wani ba wani abu bane ko da ya mallaki iraq baki ɗaya da abin da ke cikin sa ولا تضحك مع السفهاء يوما فإنك سوف تبكي إن ضحكت kakkaɓe kana dariya tare da wawaye kana ɓata lokaci so ne wawaye wanda shi bai ruwan shi da ganin kallon gobe a zo dai a yi dariya a zo a sha dariya a zo a bada dariya a zo a yi komediya a zo a yi wani ne kawai kakka yi wasa da wani wala ta da hak ma su faha'i yau man kakka je kana ta dariya tare da wawaye yau fa innaka domin kai saufa tabki in dhahikta za ka yi kuka za ka yi kuka da Allah ce falyadhaku kathiran wa falyadhaku qalilan wa la yabku kathiran ba dariya ce ba ai kadan ce zai kai sai duniya ce duniya kadan ce ita dariya zaka kuka mai yawa kaga ko akwai matsala daga ta kana ta kuka ka kana ta dariya kullun kamanta ka je kai kuka da halinka da kake ciki ka je kai kuka dan Allah ka je kai kuka dan dan lahirarka dan aikin ka alkhairi dan ibadan tsoron Allah shi ake so amma ka sake baki kana ta dariya tare da yan ban dariya kullun ne abin da ke sa dariya kake tai kullun ne wanda ke sa dariya kake tai sai zuciya ta mutu domin dariya tana matar da zuciya tana ƙeƙashe zuciya sai imani shi ta idan baka da hankali ba kullum dariya dariya dariya dariya dariya ne dariya ne wai shine wannan sharme ne sharme ne wala tadhak ma'a as-sufaha yawman fa innaka sawfa tabki in dhahikta la kai kuka wa kayfa laka sururu me kake ga mene ne murna ba kai gare ka wa kayfa laka sururu ta yaya za ka yi murna da horin ciki ban da shi a ni bambancin nuska ne nan kai kuna kuwa mallaka bis sururi wa anta rahnun ni kuna wa kaifa laka sururi wa anta rahnun eh shine to wala kan ta naku wa mallaka eh sawa wa mallaka bis sururi wa anta rahnun waye baka daman murna kai da jingina ne aka bada to kai a jingina kake yanzu abin da ke da cikin jingina abin da ke nufi ana isa a sako a samu kuɗi a beno shi ko a rasa kuɗi kuma a halaka ko ba shi bane ba to wa mallaka bis sururi ina kaga dama wa baka dama murna da fara'a wa anta rahalun kai da yanzu matsayin rahan kake me rahan ai ka san da kai wuni yawm tagabun ko to kai cikin zaka je yawm tagabun baka da sani shin za a fanso ka ko zaka durmuya baka sani shine cewa ma wala tadri baka sani ba a tufda za a hanshe ka ba za ka shiga wuta ba am ghulilta ko za a dame ka a dame alghallu a dame ka a dame hannuwa da wuya a yauta da ka sani ne ka sani kai da baka sani ba sani ba nan kai ko can ina haka dariya wanga nan duniya la labarin duniya ke bada eh lahira yanzu kan labari shin zaka za a haushe ka ko ko zaka halaka baka sani kawai hakka ga inda ka yi sannan yanzu kowa sai an bashi littafi wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi kowa to kai baka sani ba kana cike wani zaba da hannun dama ko wani zaba da hannun hagu shi ne wani cewa kai ina haka ta dariya ina haka ta dariya kai da baka san littafin da hannun dama da ko da hannun hagu gulilta alghallu za a dare mai kai ayyuta da shi ka sani tutufda ya halatta mutum shi ce Allah ya fanso ni daga wuta saboda me dan duk dan adam shi na da daki aljanna kuma shi na da daki ina wuta to kaga yayanka baka shiga wuta ba an kai aljanna da kai kamar an fanso ka ne daga wancan gidan na ina na wuta sai ka shiga aljanna yasa lahira ya an zo yau mutagabun ne wuni ne na kamuwa kahiri da yana da aljanna da wuta aljanna yanzu bai zai same ta ba kai kuma da kana musulmi da shi na aljanna da wuta bai samu wuta ba sai a gama maka aljanna kahiri shi ko wutar ka sai a bashi a gama mishi biyu tagabun kamuwa kenan shi ne za a kamuwa eh ka ba lahira lau ne kamuwa za a yi eh kai da kai da wani wani kahiri ne ya ƙi mumi ya ƙi imani kai kuma ka imani ka ƙi kahirci ya zo lahira kana da wuta kan aljanna shi ma sha da wuta sha aljanna sai a gama aljanna ka a gama aljanna wutar ka a gama a bashi wuta biyu aljanna shi fa sai a gama a baka ka kai an so ka daga wuta shi kuma ya haɗa aljanna ya haɗa wuta to shine kai ina kaga ta dariya ina ka ta fara'a ina ka ta murna kai da kai na cikin jingina kake ba ta dari a tufda am gulilta za a hanshe ka ka shiga aljanna ne ko ko za ka samu matsala ɗaya mai ka a wuta da kai ka sani ne to ina haka ta kai kullum sai dai ka abin nan na'am لا كاملنا ايه لا غني لا شيء كاملنا من غني كاملنا wannan bai hana wata ran kuma mutum shi ɗan yan murna yan abin murna ya samu ko ba ka yan maka haihuwa in ka samu ka samu wani cigaba na karatu ka samu jin daɗi ba halayi ba ne kai murna amma ka zama kai kullum tashabban dariya gidan yan kwaikwayo waye waye dariya da ho ana zamani ana ta taɗi ana ƙarya ana dariya to wallahi kai kai kai wawa ne kai da yanzu baka sani ba littafin ka da wani hannu za baka shi kaga damar da kai ƙarshen abin da abu abu dan kaɗai a sai sa ka tashi hankali shine ne yanzu an ba mala'ika ƙaho wanda bai busawa har ya ɗora ga bakin shi har ya ja ƙawa ɗaya ya kalli sama yana jira a ce mai busa ya busa kai na na ga damar ya sa ba ƙaho bakin shi ya haka yana jira Allah ya ce mishi busa shi busa kai za ka rada maka daya kai ya kamata ka taɓa ka ta gyara ko ba ka ba mun gani jira yake a zai busa kawo busa shi yana busa kuma kowa zai shi ne eh wai nan sai da ake yi to tun da mutum ya mutu kenan kai kana da gida wuta bari ka mutu a zo a yi addu'a a hanso ka daga wancan gida ko wannan wannan sakarci ne yanzu kenan kai da kan mutu wanga da ya mutu wanda za a ma hiddawo kenan shi wuta zai bari mu zo mu hanso shi kuku ya hanso shi kuku hanso kan kusan nan kura na maganin zawo ba ta makanta sa'annan kuma hanso shi za ku yi da kuɗi annabi ce ana ba da kuɗi wasu ta hiddo shi daga wuta kenan su adda wuta koko su adda miya ne abin da ake yi na in ma hidda'un gaskiya ce ta sunna manzo Allah ce duk wanda ya mutu an ka samu mumini 40 wanda ba su yin shirka sun yi tsaye sun yi sallah sun nemi ceton shi sai Allah ya ba su ceton shi wannan gaskiya ga tabbata ya tabbata sai ayi sannan suna wasu hidda'un da galibin su mushrikai daga mai rubuta laya shibada sai mai rubuta karho shibada sai mai bada maganin aihuwa yanzu yanzu gana je wani mai tsaye da magani maganin aihuwa dala goma ne ake bada amma ai mace ta aihuwa namiji ta bado kwamfuli yanzu yanzu gane shi wallahi zai zan gane mutu kishi a gaji shi wai dala goma mai maganin aihuwa amma aihuwa akwai sauki yau ko amma ka sanar ta aihuwa maka dala goma ni ina ina agwagi sai in bashi duk in bashi dala ɗari ya aihuwa da nuka ok aihuwa akwai sauki gare ku wani lagun mu wadanda ayahu ayahu da lagun a yan ka aihuka na kwamfani guda daga shi gaga wannan shirme ne wannan hiddawo hiddawo shirme ne wannan babu shi ba san shirme kuma kuɗi yake bada sai a biya ka hiddo wanda ga wuta ai ko abin kaga ai in haka ne za a samu kuɗi da a bashi duka hidda musulmi daga wuta وسل من ربك التوفيق فيها وأخلص في السؤال إذا سألته كروك الله توفيقي أشكن دونك شيني كروك الله يا مغ توفيقي وسل من ربك التوفيق كروك الله كروك توفيقي لك أبنجيجنك أشكن دنيا كروك أنا الله شيني وند يثبت الله الذين آمنوا بقول الثابت في الدنيا كروك الله ثبت ركي كو شيني ثبت ركي وأخلص في السؤال kuma ka wajen roƙo ka yi ikhlasi ka yi dan Allah ka yi ka roƙi Allah shi kadai idan sa'alta idan zaka roƙo ka roƙi kowa idan sa'alta fas'alillah wa idan sta'anta fasta'in billah wa akhlis fi su'ali idan sa'alta ko fad'uhu mukhlisina lahu ad-din fa'budillah mukhlisan lahu ad-din ka roƙi Allah shi kadai eh sai ka ce kuma wa nadi ka kira shi Allah idan sajabta idan kai sajada dan Allah sama shi amma kai sajada kuma ka hai kusa da shi to ka kira shi in kai sajada wa nadi إذا سجدت إن كي سجد كروك الله كرش له اعترافا يعني اعترافا له كيردم الله ميدا كيردم مشي كيردم مشي بما ناداه ذنون ابن متى كيردم الله إذن أبن ذنون ابن متى كراش دشي ذنون ابن متى شين يونس عليه السلام ذنون ابن متى بابا شين متى إن كي سجده ka tabbatar ma Allah irin abin da annabi Yunus ya kira shi da shi mi annabi Yunus ya kira Allah da shi wa zannuni iz zahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alayhi wa nara fi dhulmat an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu zalimin annabi Yunus kiran Allah ya ce la ilaha illa anta babu abin bauta na gaskiya sai kai tauhidi kenan subhanaka sarki ya tabbatar maka ya Allah inni kuntu minaz zalimina lalle ni ina cikin azzalumai kenan abin na farko da ake so in kai sajada ka kira Allah a cikin sajadar ka yarda da abin da zunnuni ya tabbatar ma Allah kai ikhlasi ka tabbatar mai tauhidin shi ka tsarkake shi subhanaka kenan ka tsarkake shi sannan ka tabbatar mai kai azzalumi ne kai kuskure ya yahi maka haka ake so bisa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa addu'ar dan uwana karbabbiya ce kai irin ta ma za a karba mishi farkonta tauhidi ce tsakiyanta tasbihi ce ƙarshe yarda da kai mai laihi ne shi ne annabi yunus la ilaha illa anta tauhidi Allah shi kaɗai yake bauta mu subhanaka tsarkake Allah tsarki ya tabbata ga Allah Allah bai da tawaya bai da ragowa bai da mata bai da da inni kuntu min zalimin lalle mene ni mai laihi ne ka san ko laihi ne kai kai yarda kai mai laihi ko mata da sauki amma sai ka kiya ka kiya sai ka tabbatar da ƙarfin gamtsi ga wannan bai yi ba kai yarda Allah kai ni mai laihi ne Allah shi sa sayyidul istighfar shugaban istighfari sai zama shine mi ka yarda kai mai zanihi eh Allahumma inni zalamtu nafsi eh ana adam eh inni zalamtu nafsi ko faghfir li faghfara lah منين أنا سيد استغفر اللهم أنت ربي لا لا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك أبو لك بذنبي لا يرني من الهين فاغفر لي الله غفرت مني وقع الدور ita ce shugaban duk wani istighfar da zaka saboda akwai yarda da zunubi ka yarda eh wa nadi idza sajadta lahu i'tirafan bima nadahu dhunnun ibn matta wa lazim babahu qar'an wa lazim babahu ka lazimci ka dogare ka tsaya nan ka lazimci babahu ƙohar Allah eh walazim babahu ka lazimci ƙohar Allah ƙar'an kana ƙoƙosa ta ƙoƙosa ƙohar Allah eh asahu kai kusa wataƙila sayaftahu babahu laka zai buɗe maka ƙohar shi in ƙara'ata ko idan ƙara'ata dan ka ƙoƙosa kaga yace ka tsaya ƙohar Allah ka ta bugawa ka ta bugawa kan kwan kwan kwan kwan ka san in ki tayo ta buga ƙoha za a maka mi za a buɗe maka to buga ƙohar Allah shine addu'a kai ta addu'a kai ta addu'a kai ta yi kai ta yi kai ta yi kamar kana ƙasa ƙohar mutum ne kwan kwan kwan kwan kwan to in ka ta addu'a addu'ar to kan Allah zai arba zai amsa maka shi sa kaka ta ganin kai addu'a ba amsa ba a ita yi ita yi ita yi ita yi saboda alkhairi ne gare ka ka yi addu'a ka ce Allah shi ba ka zai baka ba da watakila ya jaye maka wani zunubi ko kuma ya ɗaga ma daraja cikin aljanna ko ya baka wani abu da ba wanda hewan nan kin kaga babu asara cikin addu'a babu asara kai tai kai tai walazim babahu qara'an asahu kallan ci ohar Allah kai ta kwankwasawa yayi kusa da yaftahu babahu laka in qara'ata dama duk mai addu'a kullun yana yana yana yana yana yana da kamar kana tara wani kiredi ne dole da kasa ko da baka cikin matsala ya addu'a ita yi duk addu'a na alkhairi ita yi ko da baka cikin mi matsala da matsala ta zo sai ka gama da addu'a ta tura ho he ta baki daya to shi a ce a wannan mure mun santa mun santa me yake adima me yake so a bashi a ga a bashi kai amma baka addu'a sai ka shiga matsala shi ma matsala ce baka addu'a sai ka shiga matsala matsala ce amma ita yi ita yi ita yi ita yi ita yi da ta cika wani uzuri ya zo maka ta halba sai sai ta shiga mun gane walazim babahu qara'an asahu sayaftahu babahu laka in qara'ta zai Allah zai bude ma kowa idan ka kasa wa aktir dhikrahu fil ard da'ban ka yawaita ambaton Allah anan cikin kasa da'ban ya zama dabi'a kace ya zama kai dabi'a ka ambaton Allah kawai kullun cikin zikiri kake zikiri zikiri zikiri ko alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim to kuma zikiri wanda ya kowane zikiri istifakan ya yi duk wani zikiri da za a yi shi ne zikirin da ya yi kowane zikiri ga baki ɗaya ya yi kowane zikiri mutlakan ka san ƙurani la ilaha illallah wannan khairu ma qultu ana wan nabiyyin annabi saka amma hadda Allah ya faɗa a gaba da abin da Allah ya faɗa ha shi la ilaha illallah abin da annaba sun ka faɗa wanda ya kowane shi na ilaha illallah to hadda wanda Allah ya faɗi yaya wani wanda Allah ya faɗi ƙur'ani shi ne zikirin da ya kowane wannan babu saɓani kwata-kwata ko annabi ya kawo wata addu'a ko wani zikiri sai ka ce wannan zikirin ya yi ƙur'ani ka zama kahiri to ina ga wani ƙato wani inyasi ko tijjani ko muhammad al-bakari ko wani can daban ya kawo wani zikiri ko aliyu harazimi a ce kuma ya yi ƙur'ani to shi sare ce wa aksir zikrahu ka yawaita ambaton Allah fil ardi anan kasa to babu abun da ya fi ka yawaita yi a cikin zikiri kamar karatu alqur'ani shi babu shi zai zikirin da ya kowane zikiri inna nahnu nazzalna adh-dhikra kaga zikiri alqur'ani kenan wa aksir wa man arada an zikiri wa aksir zikrahu fil ardi da'ban karatu alqur'ani zama dabi'a kace maka ko ta kake kawai ita karatun ka bakin gudu kana cikin mota ita ma ita nazarinka kana zaune gida ikatun qur'ani kana kasuwa ikatun qur'ani in ka dan gaji ne to kana dan sauyawa ka dauko nau'i irin su istighfari irin su la ilaha illallah salatu annabi sallallahu alaihi wasallam la hawla quwwata illa billah da sauran su kai take hada amma wanda yake kowane shine mi katun qur'ani wa aksir dhikra fil ardi daban dan miye fa'ida da ta zikirin da to zikara fi samai idan zakarta dan za a ambace ka a sama can wajen Allah dan kai ambaton Allah kenan da Allah ya ce ana ma'a abdi idan zakara ni fadkuru ni azkurkum wani cikin alkurani karar gashi nan ku ambace ni za a ambace ku kenan lokacin da kake karatu alkurani Allah na tanna mutunka eh shine abu na farko kana karatu alkurani Allah kuma na yabon ka tare tare cikin wannan a hadisin kudashi kuma Allah ya ce in bawa na ya ambace ni a cikin wasu jama'a Allah zai ambace ni a cikin jama'a ta haihuwa kenan ke karatun qur'ani cikin sirri wala in zakarni fi nafsihi zakartu fi nafsi in ka rera qur'ani cikin cikin ranka Allah zai ambace ka can cikin sirri in ka rera qur'ani wala in zakarni fi mala'in zakatu fi mala'in khairin minhum in ka ambaci Allah cikin jama'a kenan kai kafin Qur'ani cikin jama'a shi ma Allah zai ambace ka cikin jama'a da sun himi sun hina mu sun hiwa ingana ka can cikin mala'iku al-mala'il a'la Allah sai ambace ka wani dan wani Allah ya yabe ka Allah ya samu albarka kan ka karatu al-Qur'ani daga cikin fallan Qur'ani kenan kenan kuskure ne ma an kana ka hadisi wannan kana ba da misali kana cikin jama'a kana subhanallah ba wa shine wani harko ba karatun Qur'ani dan shi nassi ne zikiri ne zallar zikra sannan subhanallah ta shiga ciki la la ta shiga ciki kabbar ta shiga ciki duk sun shiga ciki amma zikirin da kowa a duniya shine ne karatun Qur'ani babu wannan kawalan wahidan ne babu sabani babu kwatata bai ma halatta ai sabani wannan babin ya halatta ba dan magana Allah ce kuma shine ambato zikiri kenan wala a annan ba zikiri bane ma ba zikiri bane ba zikiri bane ashe Allah Allah ba zikiri bane zikirin Allah jumla ce mai ma'ana subhanallah Allahu akbar la ilaha illa Allah shi azzikiri amma kana kana Allah Allah Allah kana ambaton Allah kama kama kira kake yana ba ambato ba to ka kira Allah sai ka ce Allah Allah Allah ce na karba ka ce Allah na karba Allah na karba Allah me yake so haka ka zama ka kare da mutane ka da san mahaukaci kun babu amfani kun kai bid'a eh ko ki azama wannan kira ka ce wani ce na'am ce wani na'am wani na'am ka tai ka tai ka tai yaya sai ka shi takalmi a gani to shi sa Allah babu inda manzon Allah ya zama yake cewa wai Allah Allah Allah balle ha zama daga nan a take ta ha ha ha daga nan hu hu daga nan uh uh uh uh wai nan Kano yanzu an yi taro ana ana zikiri fada qaribul lahi hada bbc ne ko lokaci mai aka yi rahoto wai uh uh uh uh wa salim ne an sanin abu ne wai la ilaha illallah ne ya zama allah ya zama hu ya zama uh ma ka ta kamar ta tattara kai su likitan ma ka ta duka su eh wa da kashe su shi da labu wannan qul man anzala alkitaba alladhi jaa bihi musa nura nurakum وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدون وتخفون كثيرا أه أه أه وعلمتم مما لم تعلموا أنتم ولا أباكم قل الله أمساتي قل الله أنزلك أمساتي أنا ما أسكنت القرآن يكون بس بس أفلم يدبروا القول أفلا تدبروا القرآن وأنا وأنا بقى بقى أنا بتشم وأكثر ذكره في الأرض دعبا ka yauta karatun alkur'ani ka yauta ambaton Allah ka yauta salati da abin da zama ɗabi'a ka ce kawai karatun ƙwararren san ka saboda me dan lituzkara dan za a ambace ka zai zama lamul aqiba ai li annaka satuzkaru lamul aqiba fi nihaya nihayat al'amr satuzkaru fi samai za a ambace ka a sama in zakarta wala taqul as-siba fihi imtihalun ko kuma fihi majalun wala taqul as-siba fihi imtihalun kaka ce ai in dan mutuwa ai da saura ni yanzu yaro ne ina da lokaci asiba me siba sabi sabi eh me sabi yaro kaka ce a ai yaro karami nake shekara ta 15 da kuma saura ina da saura 45 sattin ne ai ina saura 45 kaka ce haka nan saboda ni wa fakkir ka tuna kam saghirin qaddafanta kai da kanka yaro nawa kaje ka turbude yaro nawa ka turbude kai wanda aka aihe shi yau wani kuma sati dai wani kuma wata ɗaya ne wani shekara ɗaya ka tuna nawa ko baka taba yi ba wani ma daga ciki ya mutu kwana uku ya an busa mai kwana uku ya hito ba ya hito ba da shi kenan wala taqulu siba fihi imtihalun imtihal ay al muhla muhla kakka ce ai yaro karami yana da dan lokaci fakkir ka tuna kam saghirin yaro nawa karami kaddafan takabbun ne ko ba ka bane mutuwa ba ronta da shekaru ba ronta da girma ba sai ka girma ba kai gida kai gida kai aure ka sai mota ka bar ɗan yaranka sannan sai kwanta ka mutu kaga kai ka tsara kai kai film kin kenan ko kenan film kenan duniya kai ka tsara shi kenan producer kin gane kai eh ai shi sai ya girma program kin shi sai ya aiki kaza ya aiki kaza daga nan kuma aiki kaza daga nan sai ya aure sai ya gida sai ya sai mota shi na gonaki dama kuma kaza kaza sa'an nan sai sai shi kwanta sai shi mutu sai ce malaka zo dokan to kai kai film kai ka tsara film kin yanda kiso zai ai duniya ma film bace taka tsari ne Allah kai kuma da yasa maka busa mara cikin cikin cikin ma'aikata ba kama san me ake yi ba Allah ya sa daidai gwargwadon hikimar shi ba kai kace a sa mun sattin ba eh arzikin da yazo da ya rubuta cikin cikin ma'aikata ba kai kace a sa mun kaza da kaza da kaza ba Allah shi ya sa maka illa ma bakin duniya abara ɗaya za ka yi sannan ka mutu ba ya ga mota ka ya da kuma abara ce kadai arziki ba ba ganin ba kadai ta arziki ka gama kuma ka mutu mu binne kana wani kuma ka tai garin ku shi ba shi ke a kira a kira mutu yawa ne ya mutu binne shi kenan an bar shi kaza ce yan mallaka ta jikka biyar take za mu aika muku sanita can ku raba gado a da ba mun sani saboda haka kamar tunanin ce dan yaro kake ai sauran ka shiga 45 15 ce sauran 45 a wannan wauta ne wala taqulu siba fihi majalun mafakkir kam ya kare kai yanzu yaro ne kuma da lahiyarka da lokacinka annabi me yace igtanim khamsan qabla khamsin kamore abun ka biyar kamin biyar daga ciki da kwami shababika qabli qabla haramika kana yaro matashi yanzu ka ci more wannan lokacin kamin ka tsuwa ga ko zazzabi baka da amfanin komi to ka ci more lokacin ka yanzu wa qul li ya nasihu la anta aula bi nasihika law bi aqlika nadarta haka ne dai wa qul ya nasihu ya nasihi bal anta aula kina nan kuma wa qul li ya nasihu la anta aula wa qul li wa qul li nasihi bal anta aula na eh dai wazani guda ne ma'ana kuma dai ce yanzu nan wurin malam bayan ya maka wa'azi ya ma da sihi ya ma gargadi ya maka fada sai ce kakkai tsammanin abin da nake faɗi wani banda ne ka ce kai mai mun nasiha kai ne ma ka fi cancanta da magana gada kake ta yi ko ba ka da man kana nasiha kai banda kai ai duk mai ba da alkhairi ga wani kan shi ne fi cancanta shi fara mi ba in zan ma nasiha kai tsoron Allah to ni ne aula da fara tsoron Allah kamar cewa kai tsoron Allah ko ba kai ba lima taquluna ma la taf'alun kenan ka sai mini kai tsoho da kake ta mun faɗa bal anta aula bi nusihika kai ka fi cancanta da nasiharka amma law bi aqlika qad nazarta fi'l law li fi'lika qad nazarta na'am shi gare ku yace da a ce ka kalli aikin ka da kake yi ai kai maka da kuskure kai ka fi cancanta da ka dauki nasiharka nasihar da kake yi ko kai ka fi cancanta ka ka ta alqur'ani ka zanki ko da shi ka nemi ilimi kai addini kai ibada to ina ga mutsaya 62 gaba sai mu tashi daga baya dan ba mu da 20 ba amma mutsaya dan naga samun ma'ana duk tare suke ha wajen wa ha ana lam abu duka magana ce duka magana guda ce sai yakin guda ne eh wa qul li ya nasihu la anta aula bi nusihika law bi aqlika naku da rai nawa naku وقل يا ناصحي بل أنت أولى بنصحك لو بفعلك قد نظرت حقني إيه دان إيه لفعلك نظرت لا قلت يعني لا وكما وقل لي وقل لي يا ناصحي لا أه؟ وقل لي يا نصيح لأنت أولى بنصحك لو بأقلك قد نظرت قوم ذا متاشي بشي ذا مهارة كود عندي بيجاني شيء قوم ذا مهارة سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت